نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna sha uku ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya zo sha takwas ga watan shida dubu biyu da sha shida. kafin fara karatu wata baiwa Allah za ta shiga addinin musulunci kina so za ki musulunta kina so za ki musulunta ke kike sha'awar musulunci ko ne miki dole daga ina kike daga ina? Kike daga filiya kike? To, zan gaya miki abin da ake amincewa da shi a shiga musulunci, ashadu. Allah ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna Muhammadan. Anna. Muhammadan. Rasulullah abinda kika ce cikin harshen larabci kin ce daga yau na amince na yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika ce daga yau ma kin amince annabi Muhammadu banzan Allah ne bawan Allah ne wanda ya aiko shi da musulunci da Qur'ani kin yadda da wannan to wani addini kike yi da to yanzu kin yadda annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne kin yadda da haka to wannan shine musulunci me sunanki me sunanki Birstela Birstiya Kirstiya Birstela ok shine sunanki Birstela to kina so a ci gaba da kiran ki Bristela ko za ki canza suna wanne suna kike so ta ce maimakon sunanta na da Bristela yanzu za a dinga kiranta da suna aisha to allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci muna da 'yan kwamiti mata masu ilimi sosai waɗanda za su zauna su koya miki addinin musulunci su baki littattafai kina yin karatu? Kin yi secondary school? To za mu saki a makaranta ki yi karatu insha Allahu na addini da na zamani. Kuma za su tattauna yadda za su ba iyayenki shawara yadda za a ci gaba da kula da ke ta ɓangaren addini da rayuwa. Allah ya tabbatar da mu baki ɗaya. Ku kuma 'yan kwamiti yadda kuka saba ɓangaren mata ga Aisha nan ku je ku karantar da ita addinin Musulunci. Za mu tashi aya ta shida أتكن سورة البقرة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innal lazina kafaru, haƙiƙa waɗanda suka kafirta, sawa'un alaihim, duk ɗaya ne a gare su, ba bambanci a gare su, a an zartahum, shin ka yi musu gargaɗi, ka musu wa'azi, ka musu faɗakarwa, ka musu tunatarwa, am lam tunzirhum. ko ba kai musu gargaɗi ka musu wa'azi ba, la yu'minuna ba za su yi imani ba. Khatamallahu ala qulubihim Allah ya sa yunƙi, ya sa ɓami, ya sa rufi a kan zukatansu, wa ala sam'ihim, Allah ya sanya irin wannan rufin a kan wato majiyansu, wa ala absarihim gishawatun. a kan idanuwansu kuma akwai rufi na gishawa wato kamar ka ce dindirmi kenan ba sa gani walahum azabun azim azaba mai girma ta tabbata a kansu a waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani game da kafirai da kafirci sannan bayan Allah ta'ala ya buɗe suratul baƙara da ayoyi guda hudu wanda a waɗannan ayoyi guda hudu ya faɗi siffofin muminai guda shida bayan ya ce wa ƙur'ani hudallil muttaqin shirya ne ga masu tsoron Allah sai Allah ya siffanta su da siffofi guda shida allazina yu'minuna bil gaibi waɗanda suka yi imani da gaibu wa yuqimuna salata na biyu suka tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga shashin abin da muka azurta su na hudu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika waɗanda suke yin imani da abin da aka saukan maka na kitabu wa sunna wa ma unzila min qablika na biyar suka yi imani da abin da aka saukarwa annabawan da suka gabace ka kama attaura annabi Musa da injilar annabi Isa da zabura annabi Dauda da suhufi Ibrahima wa bil akhirati hum yuqinuna sannan kuma sun sakankance cewa akwai alkiyama akwai rayuwa bayan mutuwa akwai aljanna akwai wuta akwai siradi akwai sikeli akwai mizani akwai tambayar kabari ula'ika ala hudan min rabbihim waɗanda suke da irin wannan aƙida su suke kan shiriya daga wajen Allah mahaliccinsu wa ula'ika irin waɗannan humul muflihuna su ne masu rabauta duniya da lahira kun ga Allah ya magana muminai ya faɗi siffofinsu guda shida to kuma sai Allah ya gangara ɓangare na biyu munasabar wannan da suratul fatiha kun ga a suratul fatiha an roƙi Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim to sai aka bude bakara da hudan lil muttaqina allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kun ga sai aka ci gaba da bayani akan ihdinas siratal mustaqim din to kuma ghairil maghdubi alaihim Allah ya ce ba waɗanda aka yi fushi da su ko ɓatattu ba, to shine za a fara mana bayanin jerin ɓatattu, sai aka fara laifin farko da Allah ya fara ambata a cikin suratul baƙara shine laifin kafirci, wanda ke nuna mana hatsari da muni da illar mutum ya zama kafiri Allah ta'ala ce innal lazina kafaru ku duba yadda Allah ya sa inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al kabara shi kadai yana aiki biyar sai ce allazina shine ismu inna bani alal fatahi fi mahalli nasbin innal lazina tabbas waɗanda kafaru suka zama kafirai Allah bai faɗi me ake yi a zama kafiri ba wanda shi za mu bayani a kai wanda suka zama kafirai to irin waɗannan kafiran waɗanda suka yi zurfi a cikin kafircin kuma Allah bai ƙaddara musu fita ba to sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu a an zartahum ka musu gargaɗi am lam tunzirhum ko baka gargaɗe su ba la yu'minun ba za su yi imani ba waɗanda Allah ya riga ya san ba za su yi imanin ba kenan da yawa daga cikinsu sun yi imani da yawa daga cikinsu kuma ba su yi imani ba so da haka waɗanda Allah a cikin saninsa ya riga ya san ba za su yi imani ba to su ne wannan la yu'minun din amma kamar Abu Jahil kaga ya shiga wannan aya kai tsaye tunda ya mutu kafiri kamar Fir'auna da Allah ta'ala yake cewa walaysa at-taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana banda wannan saboda Fir'auna Allah ya ce al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ذاك بند ونا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار haka wanda suka mutu suna kafirai to waɗannan su ma ba za a karɓi tubansu ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana karɓar tuban ɗayan ku malam yughargir min gargara yugargiru gargaratan wa girgara ka riga ka zo bakin kofa kirs ya rage ka mutu to imani ba zai amfane ka ba a lokacin saboda haka irin su ne waɗanda suka mutu kafirai ba su riga sun tuba ba shine Allah ta'ala ce innal lazina tabbas waɗanda kafaru suka kafirta wannan jumla min alfi'il wal fa'il la mahalla lahu min al-i'rab silatul mawsul kuka ce fi'ilun madi mabani ala dhammi litisalihi bi wawil jama'a wawil jama'a damirun muttasil mabani ala sukun fi mahalli raf'in fa'il sawa'un wannan khabarun ne muqaddam alaihim jaru majrur muta'alliqun bihi a anzartahum hamza ta farko hamza ta istifhamiya anzarta jumla min alfi'il wal fa'il هم مفعول به هو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم حرف يدل على جمع الذكور wannan ana tawilinsa da masdar ai sawa'un alaihim inzaruhum duk ɗaya ne kai musu gargaɗi am harfu atfin lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin tunzir fi'ilun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfu akhirih وها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم حرف يدل على جمع الذكور لا حرف نفي لا يؤمنون يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها to waɗanda suka kafirta irin wanda wa'azi baya gargadantar baya gargadantar su baya jan hankalinsu shine Allah ta'ala yake cewa fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wanda zai ji qur'ani ya bi shine man yakhafu wa'id wani go yace wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fa zakkir inna ma anta muzakkirun lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafara fayu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum to waɗannan kafiran shi kalmar kafirci kun ga Allah ne ya kafirta su shi yasa na ga wata magana mai ƙayatarwa da Sheikh Abdulrahman Nasir Sa'idi yake faɗa a cikin littafinsa mai suna Irshadu Ulil Basair wal Albab linailil fiƙihi bi aqrabi turqi wa aisaril asbab a wannan littafin yace al-kufru haqqullahi wa rasulihi cewa wane kafiri ne to haƙƙin Allah ne da manzansa ba wata ƙungiya ko wata jama'a ko wani mutum kawai ya kalli wani ya nana masa kafirci haƙƙun lahi wa rasuli yace fala kafira fala kafira illa man kaffarahu Allahu wa rasuluhu kun ga wannan za a rubuta ta da ruwan gwal ƙa'ida ce al-kufru haƙƙun lahi wa rasuli cewa wane kafiri ne wane kafiri ne haƙƙin Allah ne kaɗai da manzansa fala kafira babu wani kafiri illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sai wanda Allah ne da kansa ya ce masa kafiri don haka saɓaninka da wani ko rashin jituwarka da wani ko don wani baya ƙungiyarka ko don baya binka ko don ra'ayinku ya saɓa ba za ka ɗauko kaulasan ka ɗauko fa ka ɗauko ra ka nana masa ka rara masa ba wannan ba haƙƙinka ba ne a wata magana ta shekul islam irin wani yake cewa fa inna takfira wa tafsika wa tabdi'a حق الله ورسوله فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالكفر أو بالفسق أو ببدعة إلا بنص من الله ورسوله yace cewa wani kafiri ne ko wani fasiki ne ko wani ɗan bid'a ne haƙƙin Allah ne da manzansa baya halatta da san rai da san zuciya wani kawai ya kalli wani ya ce masa kafiri domin in ka ce wa mutum kafiri ka yanke masa hukunci sama da ashirin ka yanke masa hukunci sama da ashirin na farko dai ka kashe ma aure domin matarsa tana na a musulma shi yana kafiri ka ba aure sannan kuma ka ƙwace ‘ya'yansa daga hannunsa domin musulmi ba zai ci gaba da zama ƙarƙashin kafiri ba sannan ka ƙwace masa wulaya ɗaurin aure ka ƙwace masa ganin wata to in ya ga wata ma ba za a karɓa tunda ba musulmi ba ne ka ƙwace masa ya aurar da yasa ko ya zama shaida a wajen ɗaurin aure ko ya zama shaida a wajen kasuwanci duk ka soke wannan sannan kuma ka yanke masa hukuncin kisa ka halatta jininsa sannan in ya mutum ka hana a yi masa addu'a cewa ya mutu ka hana a yi masa wanka irin na musulunci ka hana a sa man likafani ka hana a yi masa sallah ka hana abin da ya sha makabartar musulmi ka hana a raba gadansa ka hana matansa su yi ta kaba duk wanda kace maka kafiri fa abinda kake nufi kenan shi yasa manzo Allah ya ce wanda ya kalli wani ya ce maka kafiri in ba haka bane zai ta dawo kansa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wanda ya kalli dan uwansa musulmi ya ce maka kafiri to ta dawo kansa in ba kafirin bane sannan kafirci ba fatawa ba ce hukunci ne don haka tunda hukunci ne sai dai a kai mutum kotu a yanke masa hukunci a can idan mutum ka ji ya faɗi kalmar kafirci ga kalmar ta kafirci ce sai dai ka wa kalmar hukunci amma shi mutumin mai yiwa ya faɗa ne da jahilci ko ba a faɗa kalmar kafirci da jahilci bai sani ba yanzu wasu kalmomi da muke faɗa kamar sahabban da suka ce ija'allana zata anwatin kama lahum zatu anwatin yace laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ija'allana ilahan kama lahum aliha amma me yasa annabi bai ce musu kafirai ba saboda hadisu ahadun bil islam ba su dade da shiga musulunci ba sannan wani yana badiyatin ba'ida yana nesa da, da, da ilimi yana nesa da makaranta yana nesa da malamai zai iya faɗan wata kalma wanda hukuncinta kafirci ce amma sai a gyara masa a ce kalmar da ka faɗa ba ta da kyau da na faɗa kamar yadda wani ya ce wa annabi in sha Allahu wa shi'ita annabi ce kai kafiri ba sai ce a ja'altani lillahi nidda ya za ka sa ni kishiya ga Allah kaga annabi sai gyara mace qul ma sha Allahu wahada ƙulƙul ma sha Allah thumma shi'ita sai annabi ya masa gyara bai ce ka zama arne ba wani ya zo yana na rantse da babana annabi ya ce la la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut sai annabi ya gyara masa to aikin malamai su du'atun ne ba qudatun bane malamai masu wa'azi ne ba alƙalai bane da suke yanke hukunci idan ka ji mutum ya faɗi mummunar kalma ta kafirci aka yi wa'azi aka karantar da shi aka ilmantar da shi yaki to buga shi a kotu ka ce ina tuhumarsa sai a zo a nemi dalili da hujjoji haka aka dinga yi a farko duk wanda ake tuhuma sai a buga shi a kotu a kawo dalilai a zo a tantance a kawo shaidu in ma kalmar kafircin ya faɗa akan ba shi kwana uku ya tuba ko idan bai tuba ba kuma wasu malamai sun ce a kashe shi wasu sun ce a ta ɗaure shi a ta ba shi wa'azi har ya mutu a kurkuku akwai kunce-kunce da maganganun malamai ƙarƙashin wannan saboda wani kuma shubaha ce ta ɗauke shi wani ne ya zo ya gina masa shubaha sai ka warware shubahar sannan za ka ilmantar da shi wani kuma tawili ne tawili aka aka ɗora shi aka ya ɗauka shi ne daidai wani kuma kuskure ne ma kamar wanda ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka annabi ya ce akhta min shiddatil farahi wannan kalmomin guda biyu duka na kafirci ne amma aka ba shi uzuri saboda ya da cikin farin ciki ne ya ɗauke shi har ya ce Allah kai ne bawana ni ne mahaliccinka ku ji wata kalma ban taɓa jin kafirci irin wannan ba wai ka ce Allah shi ne bawanka kai ne mahaliccin Allah amma annabi ya ce aqta min shiddatil farahi tsananin farin ciki ne yasa ya faɗi haka don haka ba a ce makafiri ba ko shubha ta ɗauke mutum kamar yadda ya zo hadisin bukhari da muslim wani mutum ya ce wa ‘ya'yansa na fai laifi da yawa na fai gaza idan Allah ya danƙe ni zai min azabar da bai taɓa wa wani irinta ba da haka in na mutu ku ƙona ni ƙurmus ku ɗebi tokar ku barbaɗa a kan ruwa kun ga na gudu kenan ba zai ba zai ganni ba kenan na guje masa ba za mu haɗu ba ma to yanzu da Allah wannan aqida ba aqida kafirci bace ai zamitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida amma da yake shi jahilci ne ya jefa shi a haka ‘ya'yansa suka bi wasiyar babansu da ya mutu suka banka ma wuta ya ƙone ƙurmus ya zama toka suka ɗebi toka suka barbaɗa a kan teku sai da aka gama barbaɗa sai Allah ya ce kun fame ba ya kunu fakana za ka sai ya zama sai Allah ya tambaye shi ya ce me yasa kai haka to wallahi Allah tsoronka nake ce na ma laifi ne dai wallahi ba na so mu haɗu Allah ya ce to je kana yafe ma tafi aljanna amma ni ko kai wanda muka san wannan ai ba za mu yi haka ba amma shi yana ga kaman ya haka ya gudu la in qadara Allahu alai haka yace hadisi la in qadara Allahu alai in Allah ya samu iko a kaina wallahi ba zan ji da dadi ba da haka ƙara in san hanyar da ba za mu haɗu ba saboda jahilci malam amma kun ga annabi bai kafurta shi ba sai Allah ya ce ya yafe masa ya tafi aljanna wanda yake nufin wannan abu da ya faɗa ba ya faɗe shi bane bisa ilimi da amincewa da gamsuwa shubha ce ta ɗauke shi saboda haka ana samun irin wannan kalmomi ko wasu maganganu ka ga musulmi suna yi to ba kafarta su zaka yi ba sai kai ta wa'azi kai ta musu gyara kaza ba kyau kaza kuskure ne kaza ba daidai bane sai ga ka gyara amma da ka zo ka kalli mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana karanta qur'ani wata ilima ya haddace ya rubuta kana zuwa ka jefa mashi kafiri ne to sauran bayanin da zaka yi duk ba zai saurara ba amma an ka bi shi a hankali duk sai ka zare abin da kake ga kurakurai ne da kafircin da bidoyin da shirka shirka duk sai ka zare su a hankali sai ka bashi tauhidi da sunna sai ya karfa cikin sauki amma da ka zo kawa mutum hukunci to ka raba gari da shi tunda an raba gari to ba abin da zai sake hada ku kenan don haka wato musulunci akwai hikima la yajuzu takfirul muslim bi ghairi dalilin min Allah wa rasuli baya halatta a kafirta musulmi ba tare da ƙwaƙƙwaran dalili daga Allah da manzansa ba ma'a wujudu shuruɗi wanti fa'il mawane sai kuma sharaɗin zama kafirin ya cika da kuma sharaɗin da zai sa mutum ba zai zama kafirin ba sun koru Allah ya ta maimaita kalman kafara kafir kufar kafar kafur a cikin alƙur'ani wanda ke nuna mana Allah ya yi hukunci akan mutane da dama bisa ayyukansu bisa itikadinsu cewa kafirai ne misali kafaru kafara ya zo sau goma sha tara alkur'ani kafaru da wannan siga kafaru fi ilin madin babani aladami bitti salihi biyawul jama'a ya zo sau ɗari da casa'in da hudu amma kafara fi ilin madin mabanin alal fatihi ya zo sau goma sha tara kun ga wannan duk amma an yi hukunci domin kafaru sun riga sun kafurta ne ai kafara ya riga ya kafurta ne iz qala lil insani kufur falamma kafara hagan kufrihim ya zo so shida kafartum Allah ya ambace shi so takwas kufuruhu man kafara fa alaihi kufuruhu wanda ya kafurta kafircinsa yana kansa akwai kuma kufran ya zo sau takwas kafartum ya zo sau takwas shi ma wa man yakfur fa inna ma fala yahzunka kufuruhu wanda ya kafirta kada kafircinsa ya bata maka rai man kafara fa alaihi kufuruhu sannan da sigan ismu fa'il kafir da sigan mufrad kuma ala wazani fa'il kafir fa'il ya zo sau biyar alkafiruna da wannan sigan ismu fa'il mabanin abin nan da dawawul jama'a wato ismu fi'il abin nan ko jam'u muzakkar salim jam'u muzakkar salim ya zo da sigan kafiruna wanda yake marfu'un bil wawu kenan ya zo sau 36 kafirina majrurun bil ya'i ko mansubun bil ya'i ya zo sau 93 kuffar ya zo sau 19 kufur ya zo sau 17 kufran ya zo so takwas kawafir shine ya zo so ɗaya jam'u kafira wato kafira kenan wala tumsiku bi isamil kawafir to ma'anan kufuru a harshen larabci yana nufin attaqiyatu was situru in kace kafru bi fathil kafi kafru to yana nufin attaqiyatu was situru in kai masa damma kuma kufru shi kuma yana nufin aljuhud wal inkar aljuhud wal inkar inkarun ni'ima juhudillah Allah ya maka ni'ima kai butulci ko kai inkarin zatin Allah ko sifar Allah ko aikin Allah ko kadaita Allah a rububiyarsa ko asma'i wa sifatihi wannan shine kufru kun ga wancan damma ne a farko kufru kafru shi yasa ake kiran manomi yujibul kuffar yujibul eh liyagiza bihimul kuffar wancan kafirai ne اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل الغيث اعجب الكفار نباته اعجب الكفار نباته anan kuffara manoma saboda suna binne ƴaƴan itace suna binne wato ƙwayar hatsi har ta fito shi sa aka kira su haka yace yukaffir ankum sayyi'atikum haka ana cewa kaffara kaffara abinda zai kankare ma zunubi ko ya kankare maka laifi to an kasa kafirci zuwa kashi biyu akwai kufurun al'akbar al-kufur al'akbar babban kafirci wanda in kayi shi kafuta musulunci Allah ya tsare mu akwai al-kufur al'asgar ko kufur duna kufur kafirci ne an kira laifin kafirci amma wanda ya shi bai fita musulunci ba kamar yake cewa la tarji'u ba'adi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kar ku koma kafirai a bayana shashinku suna kashe shashi wannan kaba'ira ce amma kuma aka kira ta kufur haka kuma sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur to irin wannan laifuffuka ne aka kira su kufur amma ba kafirci na fita musulunci ba to manya manyan kafircin da dukkan kalmomin da suka zo alqur'ani malamai sun kasa shi kashi biyar Allah ya tsare mu daga su duka akwai kufurut takazib kufurut takazib shine mutum ya ƙaryata Allah ko ya yi wa Allah ƙarya Allah ya tsare mu da ƙaryata Allah ko yi wa Allah ƙarya Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswan lil kafirina wa yafi zalunci kamar wanda yake kirkira ma Allah ƙarya ko ya ƙaryata ya ƙaryata da gaskiya lokacin da ta zo masa shin ba jahannama bace matattara ga kafirai kun ga anan an yanke hukuncin wanda yawa Allah ƙarya da gangan ko ya ƙaryata Allah cewa kafiri ne da aka aka kira wannan nau'in kafircin kufru takzib kufru at-takzib na biyu kufrul iba wal istikbar ma at-tasdiq me ake nufi da wannan girman kai a nuna maka gaskiya girman kai ya hana ka ɗauka, ka ga tauhidi girman kai ya hana ka bi, ka ga sunna girman kai ya hana ka bi, ka ga gaskiya girman kai ya hana ka bi, kamar yadda fir'auna ya ga gaskiya tare da Musa ya ƙi bi, kamar yadda Iblis, Iblis ya ga gaskiya ai amma ya take da Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ika tusjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirina wastakbara wa kana min al kafirin tunda yaki yin sujjada ga annaba adam sai Allah ya kafirta shi dan haka ya tabbata me ya zama kafiri original saboda kafircin daga Allah ne kai tsaye ba na wata jama'a ko na wani mutum ko ijtihadi ko na wata mazhaba bane a'a Allah yace aba wastakbara wa kana min alkafirina kenan muna da hujja dalilin da zamu ce fir'aun abu zamu ce iblis kafiri ne da nassin qur'ani saboda aba wastakbara kenan al-iba'u wal istikbaru ma'a tasdiq yakan maida mutum kafiri sannan na uku akwai wanda ake kira kufur shak wato ka dinga shakka cikin abubuwan da aka faɗa na rukunan imani can ba Allah ya bi mu'minai ba yace allazina yu'minuna bil gaibi to sai aka samu a cikin suratul kahfi Allah ya ba mu kissoshi guda hudu ya ba da kissan as innal hamdalillah sa'ata qa'ima anya ku alkiyaman nan fa ina ganin fa ba tashi za ta yi ba wasa ake yi kawai daɗi da kuɗi ne ɗauke hankalinsa har yayi shakka akan alkiyama to sai dan wansa yace a kafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula kenan shakka a cikin addini takan iya mai da mutum kafiri kamar yadda aka faɗa a wannan kissa sannan akwai kufrul i'rab kafircin kau da kai kana ganin musulunci kai watsi da shi kana ganin sunna kai watsi da ita kana ganin gaskiya kai watsi da ita tare da gamsuwa da dalili Allah ta'ala ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun waɗanda suka kafirta suna kau da kai daga abin da aka yi musu gargaɗi sannan akwai kufurin nifaq wanda shi mun shiga ayoyin munafukai za mu bayani akan menene kufurin nifaq da siffofin munafukai domin wani malami ya ce wajibi na yau mutane bayani akan kafirci da munafunci da shirka domin suna yaduwa da gudu a cikin al'umma sau da haka dole a yi bayaninsu dalla-dalla to abu na gaba shine Allah ta'ala ya nuna mana munin kafirci domin ya ce ma baya son kafirai daga cikin munin kafirci Allah ya ce baya son kafirai to abubuwan da suke kafirci yake jawo mutum malamai sun lissafa abu goma wanda kafirci yake jawo mutum Allah ya tsare mu da kafirci abu na ɗaya suka ce sharrud duniya wal akhirah min adrarul kufri wa asarihi sharrin duniya gaba ɗaya zai hau kan mutum da sharrin lahira gaba ɗaya zai hau mutum in ya zama kafiri shi yasa kafirai a duniya duk kuɗin da suka mallaka da jin daɗi da manyan jirage da ƙasashe da gyare-gyaren ƙasa duk bai sa sun zauna lafiya sun huta ba sai sun yi can sai Allah ya turo musu wani bala'i sai sun yi can ai iska ai guguwa a yi abin nan a ruwa kwanan nan aka yi ruwa ya cinye wata ƙasa a cikin faransa aka yi wata guguwa a amurka aka yi wani waye duk arzikin da aka samu yanzu nan sai ga aminti ɗaya ko kuma a ce an yi girgizar ƙasa duk allah ya ƙi ya ƙyale mu mu ji daɗin duniyar dai ko fasikai suna fasikancinsu duk ɗaya daga cikinsu kamar yadda ya faru kwanan na amurka ɗaya daga cikin fasikan ne amma da yake komai sai a dangana musulunci wani shugaban musulmin amurka ya fidda wata takarda ya rubutu cewa harin da aka kai wa 'yan luwaɗi a amurka shi ma wanda ya kai musu shi ma ɗan luwaɗin ne ɓata masa rai suka yi shi ne shi kuma ya je buɗe musu wuta ya kashe su don haka a tsakaninsu ne abin ya faru su suka kashe kansu amma da an ji an kai hari ko an yi waye da yake musulunci sai a raba wa musulunci nan da nan da haka ba musulunci ba ne ba da sunan musulunci aka yi ba can tsakaninsu ne fasikancinsu ya ci su kuma Allah ya haɗa su da bala'i a tsakaninsu ba suka ce namiji auri namiji mace ta auri mace ba ai sun dinga ganin bala'i kenan a cikinsu 'yan luwaɗin da 'yan maɗigon za a yi ta samu suna shaƙe junansu suna shaƙe kansu saboda bala'in da suke ja kansu ya ishe su to saboda haka daga cikin sharrin kafirci shine wato sharrud duniya wal akhirah min adrar kufri wa asarihi Allah ta'ala ce innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida hakika waɗanda suka kafurta suka kuma toshe mutane ga barin tafarkin Allah sun bata bata mai nisa sannan na biyu al-kufrul akbar la yaghfiruhu Allahu liman mata alaihi wanda duk ya shiga cikin kafirci babba ya mutu a ciki to Allah ba zai yafe masa ba Allah ta'ala ya ce innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika ala allahi yasira Allah ya ce hakika waɗanda suka kafurta suka yi zalunci bai kasance Allah zai musu gafara ba zai shiryar da su tafarki ba face tafarkin jahannama za su dawwama dindindin a ciki wannan abu ne mai sauki a wajen Allah na uku alkufuru a azamu asbabul khizi wal ari shi kafirci shine babban dalilin da zai jawo mutum wulakanci da kaskanci shi sa Allah ya ce wa annallaha muhzil kafirina Allah da kansa zai dinga wulakanta kafirai wanda da ce bai da Allah ba bai da imani da Allah ba to Allah da kansa zai dinga wulakanta shi sannan na hudu alkufuru yujibuhu Allah li sahibihi nar duk wanda ya mutu kafiri to Allah ya wajabta masa wuta ba shi ba aljanna har abada yace wallazina kafaru lahum naru jahannama lahum إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ta jahannama ta tabbata a gare su la yuqda alaihim fayamutu ba za a yi musu hukuncin ɗaukar rai ba balle su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ba kuma za a sassauta musu azaba ba zalika kazalika najzi kulla kafur abu na biyar alkufru yuhbitu jami'al a'mal idan mutum ya mutu kafiri ko yana takamai yayi wani aiki to aikin duka ya rushe ba ko ɗaya mai kyau Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ce mun gabata zuwa ga abin da suka aikata na aiki muka sanya shi ya zamo kamar toka a bakkar kadewa ko ƙura a bakkadewa wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wanda ya kafirce da imani to haƙiƙa aikinsa ya rushe sannan na shida al-kufru yujibul khuluda fin nari kafirci ya tilasta wa mutum zaman wuta zama na dindindin kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nari haka Allah yake nuna musu ayyukansu asara a kansu ko ba za su fita daga wuta ba na bakwai alkufru yusabbibu tarda wal ib'ada min rahmatillah kafirci yakan jawo a kori mutum a nisanta shi daga rahamallah Allah ya ce inna allaha la'anal kafirina Allah da kansa ya tsinewa kafirai wa a'adda lahum sa'ira kuma ya musu tanadin wuta mai tsananin zafi sannan na takwas alkufuru a azamu asbabi ghadabillah wa alimu iqabihi shi kafirci shine mafi girman sababin da ke jawo mutum fushin Allah da kuma azabarsa mai raɗaɗi sai Allah ya ce walakin man shaharaha bil kufri sadara wanda duk ya yalwata kirjinsa ya yadda ya gamsu da kafirci fa alaihim ghadabun min Allah suna da fushi daga Allah wa lahum azabun azim kuma za su sha azaba mai radadi na tara al kufru yaj'alu sahibahu adyaqan nas sadaran duk wanda ya kafirta to ba zai samu jin daɗin rayuwa ba kullum a cikin kunci yake sai ka ga mutum da kuɗinsa amma sai ya je ya rataya kansa da kuɗinsa sai ya je ya shiga ƙarƙashin gada ko ya ɗauki bindiga ya harba kansa saboda ya rasa mai jin daɗi saboda jin daɗi ba kuɗi ba ne jin daɗi ba karatu ne kawai ba jin daɗi ba samun mulki ba ne jin daɗi a zuciya yake Allah ya sa maka imani Allah ya sa maka nutsuwa Allah ya sa maka gamsuwa Allah ya sa maka wadatar zuci to shine ƙarshen nutsuwa amma in ba haka ba duk abin da aka baka a duniya da a ce samun kuɗi ko mulki ko ilimi shine nutsuwa da kwanciyar hankali ai da masu kuɗi sun fi kowa nutsuwa amma kaso 99.9 na masu arziki ba su fi kowa nutsuwa da kwanciyar hankali ba so da haka ashe kaga nutsuwa daban kuma kuɗi da wadata daban don haka wanda diya kafircewa Allah Allah sai ya cire masa nutsuwa ya cire masa wadatar zuci ya cire masa kwanciyar hankali ya kuntata kirjinsa shi sa Allah ta'ala ce wa man yurid an yudillahu wanda Allah ke nufin ɓadda shi ya ji'al sadarahu dayyiqan harajan sai Allah ya sanya kirjinsa mai kunci kuntatacce ka annama yassa'adu fis sama kama an tilasta shi sai ya hau sama ba tsani kazalika yaj'alu Allahu rijsa ala alladhina la yu'minun haka Allah yake saukar da tsananin azaba akan wanda ba su yi imani ba sannan kafirci yakan jawo Allah yanke zuciyar mutum shi sa Allah ya ce wa qaulihim qulubuna gulf da faɗarsu cewa zuciyarmu an rufe ta bal ɗaba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila to wannan sune sababai guda goma da suke jawo mutum ya zama kafiri ta yawa ne ce kamar hukunce hukuncen da aka wa kafirin yayi tsanani Allah ne to yayi amma bari ka ji kaɗan daga cikin abin da Allah ya haikaito mana kafiran suna faɗa daga nan zaka san kafirci yana da muni wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'ani wala billazi baina yadayhi duk wanda ka ja ce bai da qur'ani da wanda suka gabata ba to kafiri ne haka Allah ya faɗa wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal fihi la'allakum taghlibun wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in haza illa sihirun mubin wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi wa qala allazina kafaru in haza illa ifkum افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على هذا القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم حاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من, من أناب وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون كن جدا إذن كلمة من كافرا وقال الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة النبي فا سكتشي منا جنن كي موغن ساكريني muna ganin kawawa to kaga yanzu wannan ai dole ya shiga wuta ko kullin lazina kafaru amma duk da wannan laifin Allah mai girma mai rahama mai jin kai sai ce kullin lazina kafaru ka gaya wa duk kafiran duniya duka in yantahu idan suka daina kafircin yugufar lahum ma qad salam duk abin da suka yi mun na yafi Allahu akbar wato Allah sai Allah shine Allah duk da wannan abin da Allah ya ce sun yi ya ce to in suka ce sun tuba to ni kuma zan karɓe su amma me yasa ga yadda suke mu'amala da Allah Allah ya ce innal lazina kafaru wa matu wa hum kuffaru wanda suka zama kafarai suka mutu suna kafarai ashe kaga in baka mutu ba kar ya mutu ba Allah zai yafe ma walal lazina yamutuna wa hum kuffar Allah ya ce ba kuma waɗanda suka mutu suna kafirai ba waɗannan ba za a saurare su ba thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira lahum sannan suka mutu suna kafirai su ne ba zan yafe musu ba innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila Allah ya ce wanda suka yi imani kawai sai suka zama kafirai suka ƙara yin imani suka zama kafirai Allah ya ce to sannan suka ƙara kafircin akan kafirci wannan Allah ba zai musu gafara ba wa man kafara ta yi aka ce to in mutum ya kafirta ai ya cuci Allah Allah ya ce sam wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin in ma ka kafirta to shi Allah ya wadata ga barin halittu baki ɗaya wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda ya kafirta to Allah mawadaci ne wa man kafara fa alaihi kufuruhu wanda ya kafirta kansa yayiwa wa man kafara fala yahzunka kufruhu wanda ya kafirta kada kafircinsa ya dame ka wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr masu gaggawar tafiya kafirci Allah ya ce kasu daga maka hankali saboda me wala yarda li ibadihi al kufr Allah ya ce ni ban ma yadda da kafircin ba wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah ce na kyamatan muku kafirci da fasikanci da sabo wala yazidu wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqata wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaika wan nas ajma'in zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya dalilin da yasa kafirai an kawata musu duniya wa yaskharuna min alladhina amanu har suna wa masu imani izgili wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyama masu masu jin tsoron Allah suna burbuyin su ranar alqiyama to saboda an ba kafirai kuɗi an ba su mulki an ba su duniya ya alamuna zahiran min alhayatid duniya kada wannan ya dauke maka hankali Allah ya ce la yagurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil kada ka ga kafirai sun mallaki kuɗi sun mallaki duniya hankalinka ya tashi kakka damu mata'un ƙale daɗi ne ɗan kaɗan sun ma'awahum jahannam ƙarshe jahannama za su koma so da haka kenan kun ga kafirci yana nufin wato kafircewa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni a yi imani da shi wanda malamai suka ce ya shiga cikin abubuwa guda biyar kafirci yakan shiga abu biyar ne akwai wato kafiran asali wanda ba su ma musulunta ba waɗannan suna nan a kafircinsu akwai kuma waɗanda suka shigo musulunci sai suka yi ridda ita kuma riddan ta hanya hudu ce akwai ridda bil ƙauli kamar mu ce zagi Allah ko ya zagi annabi za ka ga mun fi tsanantawa masu zagin Allah masu zagin annabi so da shi Allah ba wanda ya fi shi haƙuri ni ban ga mai haƙuri irin Allah ba ka duba zagin da ake masa yace dan adam ya ce ina da mata ya ce ina da ɗa ya zage ni ya karyata ni na ce zan tashi alƙiyama ya ce ba za a yi ba ya karyata ni ya dangana min mata ya dangana min ɗa amma Allah yana ta ba su abinci suna ci masu wannan abu saboda Allah ya yo hijira ansaru waɗanda aka kira ausu da khazraj sun karɓa addinin musulunci mafi yawansu ko kafin wannan lokaci ana shirin warware wata babban matsala da ta kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahu wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa zai zo wa Allah a matsayin bawa amma cewa Allah yana da ɗa ko yana da mata yakan girgiza sama kamar ta faɗo ƙasa kamar ta tsatsage duwatsu kamar su nike su zama ƙura saboda jin zafin an gaya wa Allah cewa yana da ɗa amma kun ga Allah sai ya taba mutane abinci saboda haƙurinsa da man ka taba annabi ba za a kyale ka ba shi yasa aka ce qaul qaul wato faɗan mummunan magana ga Allah ko ga manzansa ko izgili ga addinin Allah wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba da imani saboda haka wanda ya kafirta ya shiga wannan sannan akwai ridda bil fi'ili kamar mutum ya dauki qur'ani ya jefa a najasa ko ya ganshi a najasa ya wuce don barinka a cikin najasa kamar ka yadda ne ko irin wanda za a ce su je su rubuta ƙwar'ani da jini ko su rubuta da kashi ko fitsari saboda za a yi tsafi ko a ce mutum ya raba ƙwar'ani biyu ya taka rabi rabi saboda yana son ya samu kuɗi ko ya samu duniya irin wannan duk suna cikin kafirci bil fi'ili akwai bil i'tiqadi a zo a sa maka wata aqida Allah kowa ma Allah ne wannan aqida kafirci ce ko a nuna wasu mutane a ce su ma Allah ne wannan aƙidar kafirci ce au bitark ko a ce ka bar wani abin da ya zama wajibi ka yi kuma ka bari da gangan kuma kana sana kuma ka yadda ka gamsu ba wata shubaha to shi ma wannan kafirci ne au bi shak ya tsoro alaihi ko kuma shakka ta faɗo maka akan annabi ko akan Allah ko akan manzansa ko akan musulunci duka waɗannan yu'addi ilal kufr shi sa kuka je muke cewa kafirci ne na farko muminai ko al'ansaru ko al-muhajirun kashi na biyu kafirai wanda ba su riga ma sun shiga addinin ba suna nan akan maguzancinsu kashi na uku yanzu aka same su sababbi su ne munafukai shikenan shi ya zaɓi ya zama kafiri da kansa ba kai ka kafirta shi ba ko ba haka ba to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala wato yake mana bayani a aya biyu na bangaren kafirai fa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haƙiƙa waɗanda suka kafirta duk ɗaya ne a gare su ka gargaɗe su ko baka yi musu gargaɗi ba ba za su yi imani ba saboda wanda za su yi imanin Allah ya riga ya san za su yi kuma da yake imani kayan Allah ne sai ya ba wani ya hana wani yanzu Qur'ani ya ba mu kissa kala shida duk abin mamaki ne a cikin kissar ka ɗauki annabi Lutu da matarsa annabi Lutu annabi ne duk wa'azinka baka kai annabi Lutu ba wa inna lutan laminal mursalina yana cikin mursalai amma matarsa ba ta yi imani da shi ba tana cikin wanda ta halaka kun ga ɗaya akwai kisan annabi nuhu annabi nuhu sai da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi wa nuhan atena wa hukuman wa ilma tare da hukunci da ilimi da Allah ya bashi amma matarsa da ɗansa ba su musulunta ba na uku annabi ibrahim da babansa azara kun ga yadda ta ƙare ko shi ma Allah ta'ala ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awahun halim kun gani ga abu lahabin da matarsa abu lahabin da matarsa duk dangi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi abu lahabin daga kabilan banu hashim yake dan abdul muttalib ne dan hashim dan abdul manaf ita kuma ummu jamil yar umayya ce umayya dan har dar har dan abdushams abdushams dan abdumanaf dukkaninsu manyan mutane ne in ka kalli nasabarsu amma da suka kafirce wa Allah da manzansa sai Allah ya saukar da sura ya tsine wa gidan gaba daya yace tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد amma ku dubi Khalid bin Walid da babansa Al-Walid bin Al-Mughira da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida duk da baban Khalid bin Walid ake amma kuma ƙarshe Khalid bin Walid yana cikin manyan dakarun musulunci ku duba Abu Jahil da kafircinsa amma ɗansa Ikramatu bin Abi Jahalin musulmi ne kuma cikin mayakan musulunci ku duba asi dan wa'ilu da irin kafircinsa amma amr bin al-as an ce a fara'aitar lazi kafara bi ayatina a kansa ta sauka amma ku duba ɗansa asi dan wa'il kafiri ne amma amr bin al-as da jikansa shi kuma ɗansa abdullahi bin amr bin al-as manya manyan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam daga kun ga shi sa Allah ya ce yukhrujul hayya min al-mayyiti wa yukhrujul mayyita min al-hayy sai Allah ya fidda rayayye daga matacce ya fidda matacce daga rayayye daga cikin ma'anar wannan shine musulmi ya haifi wanda ba musulmi ba wanda yake musulmi ya haifi wanda ba musulmi ba da haka kenan haramun ne a musulunci a dinga wa mutum gori da abu uku abu na ɗaya a dinga wa mutum gori da cewa ya musulunta ko a dinga sabon musulunci ko tubabbe ne hatsari ne wannan babba sai ka ji an ce ai iyayensa tubabbu ne a haba ashe tubabbu ne ma ka ji wani laifi ne ma tubabban wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya ce duk kuma ku tuba ku zama tubabu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali al-asharatu mubashiruna bil janna duk tuba suka yi dan haka haramun ne ka dinga zargin wani da cewa wai shi tubabbe ne na biyu kabilanci mutum ya dinga cewa shi kabilarsa tafi kabilar wani kowa kabila ne ya ayyuhan nasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi girma sai wani ya kalle ka ce ai kabila ne a haba ai kabila ne to shi kabila ne to kai ba kabila bane kai ma kabila ne da ka kalli wani ka ce masa kabila ko kaza sannan na uku idan mutum ya yi laifi kowane iri ya yi shirka a da ko ya kafirci a da ko ya yi laifi a da ko ya yi zina a da ko ya yi luwaɗi a da ya tuba man taba taba Allahu alai to bai kamata a dinga tuno wancan abin da ya na baya ba wannan yakan sa masu laifi su ki shiga cikin mutanen kirki saboda sai a yi ta tuno abin da suka yi a baya kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-islamu yajubu ma qablahu kuma Allah da kansa ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to da haka wannan shine khatamallahu ala qulubihim Allah ya sanya yunki ya sa bami da rufi ala qulubihim akan zukatansu kuma zuciya ita ake ganewa da ita wa ala sam'ihim ji hanyar karatu kenan ji Allah ya toshe jinsu da haka ilimi baya shiga wa ala absarihim gishawa sannan kuma ga murfi an sa wato yana ta rufe musu ido kuma dama ilimi ana saur ana dinnan abu biyu muke yi faɗa da saurare kun ga ashe ilimi hanyar ɗaukansa ka faɗa a ji ko ka ji ka faɗa ko ka faɗa a ji ko a faɗa ka ji in ba ka ji ba ka gani kaga hanya biyu ta toshi ta ilimi to kuma sai ka ji ka gani yake shiga zuciya kaga sai aka ce to an toshe zuciyar an toshe jin an toshe ganin a fara'aita lazi ka fara bi ayatina a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa ja'ala ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa wa katama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafiluna saboda haka waɗannan gurare duk yana nuna mana ka roƙi Allah shiryar da kai ka roƙi Allah ya tsare ka minal kufur wal faqari kun ga ashe addu'a da annabi yake yi Allah ya tsare shi daga talauci da kafirci ya tsare shi daga shirka mi ta yin wannan addu'ar Allahumma ni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu Allah ka tsare ni in maka shirka ina sane ka kuma tsare ni in maka shirka ban sani ba sannan ka dinga Allahumma ni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azabil qabri la ilaha illa anta Allah ka tsare ni daga talauci da kafirci ka tsare ni daga azabar kabari ba abun bauta da gaskiya sai kai sannan ka dinga addu'a nan guda biyu Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika annabi yana yawan wannan addu'a ya talazuminta ya talazuminta hanna na Aisha tace ya rasulullah kana yawaita wannan addu'a ya ce babu wata zuciyar ɗan adam face tana tsakanin 'yan yatsun Allah yana juya ta yadda ya ga dama don haka in bai tabbatar da kai ba sai ka karkace shi yasa ka yawaita Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika da haka shi nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik tambayoyi malam menene hukuncin karanta qur'ani ba tare da tajawidi ba tajawidi iri uku ne akwai wanda in ka karanta qur'ani ba shi ma babu laifi kwalliya ce kawai irin wannan yawo da ake da bakin muhimmi makharijul huruf da sifatul huruf da gunna da madda waɗannan su ne wajibi amma ragowar duk kwalliya ce ko baka iya sa ba za ka iya karanta qur'ani dan kaji ka ji wani yana karanta qur'ani ka ce ka ji wani yana shirme in dai duk wasulla ya dora su inda suke dama akwai allahanul kafi akwai allahanul jali jali din shine yake da illa ka ce alhamda ne ko alhamdu ko ka faɗi harafin ba daidai ba wannan shine wajibi a gyara mutane kamar da Sheikh Usaimin ya bambanta tsakanin abin da ya zama wajibi a tajawidi da abin da kuma mustahabbi ne malam da fatan ya sha ruwa lafiya malam ko akwai wani lokaci da ake ɗauka ne kafin a raba gadon mutum bayan ya mutu a shar'ance e to Allah ya ce wa iza hadara alqismata ulul qurba wal masakin ko farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan waɗanda ba sa cin gado suka zo gurin ga kuma talakawa sun ga ana ta raba dukiya Allah ya ce to kafin a raba a ɗan tsakuro a basu su mai da miyansu a tsakuro ɗan kaɗan tunda ba sa cin gado talakawan da suka ga ana raban gadon ba sa ci dangin uwa ba sa ci to sai aka ce to a ɗan gutsuro a basu to kun ji yadda abin yake ok lokacin da za a raba gado da zarar mutum ya mutu ma kafin a kai shi in an raba yayi sai dai za a sha surutu ce kaga ko ko bin da shi ba a yi ba mutsiyata har sun fara magana gado shi yasa ake dan jinkirtawa a nutsu tukunna ko a gama koke-koken a gama jin jimamin tukunna kuma ya zo a fara lissafin daloli wanda ya mutu tun kafin a kai shi har an fara lissafin wa zai ɗauki wancan motar wa zai ɗauki wancan gidan wa zai ɗauki wancan kayan wa zai ɗauki wancan tufafin ana ta rabu da ma aka tashi yin irin saraka uku nan da ake ta al'ada shanu uku suka yanka 'ya'yan aka yi aka yi walima za a kira ta ko sadaka ko menene dai Allah alamu suna can ana ta hidima ana ya haƙuri su ce haƙuri sai ma'aiki saboda haka shi yasa manzo Allah ya ce wane ne dukiyar magadansa tafi alheri a gare shi tafi soyuwa fiye da dukiyarsa sabai suka ce ai kowa ya fi son dukiyarsa fiye da ta magadansa yace to dukiyarka shine abin da ka gabatar lahira kafin ka je dukiyar magadanka kuma dukiyar da ka tara baka yi aikin alheri ba ka batta yayanka suka zo suka yi dumurmusa kai ai maka hisabi su kuma su ci abin su halal saboda haka idan an ga za a raba gado da wuri akwai maslahar raban da wuri ƙara a raba da wuri kowa a bashi haƙƙinsa malami ne nake aiki a local gamman amma ko na je ba aikin da zan yi shin ya halatta na ki zuwa ya za a ɗauke ka aiki ana biyan ka kuma ka ce ba za ka ba ƙara ka je in akwai aikin ka yi in ba aikin ma kana zaune a gurin har lokacin tashi yayi ka tashi malami ake nufi da wala tu'minu hatta tahabbu wannan hadisi ne ka yanko cikin sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum annabi yace na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ko ba za ku yi imani ba sai kuna son juna shine hatta ta habu sai kowa ya je yana son dan uwansa kun ga ashe akwai kalubale yanzu mafi yawa ba ma son kanmu ba ma son junanmu ba ma yi wa junanmu fatan alheri kai mu bar junanmu mu zauna lafiya ma mun ki duk sharri mu muke wa kanmu hasada mu muke wa kanmu keta annamimanci fadace fadace kashe kashe hare hare duk mu muke wa kanmu saboda ina imani zai zauna ba ka so na ba na son ka ba ya son mu ba ma son su wancan da wancan ba a ga ba a ga miciji wancan ga wancan ba a zaman lafiya saboda wannan hadisi kalubale ne malam muna neman ƙarin bayani game da fatawar jiya ta fidda zakka akan albashi domin a gaskiya ba mu taɓa jin haka ba to dama sai ka taɓa ji me amfanin zuwa makarantar in duk abin da ka taɓa ji kake zuwa ka ji to me amfanin zuwa ai baka taba ji ba kuma akwai ta ka duba sahihu fiqhu sunna yayi wajen shafi goma a kanta malamai wajen guda takwas su Sheikh Usaimin su Sheikh Ibn Baz wajen malamai takwas ya kawo waɗanda duk suka yi fatawa kuma suka kawo hujjoji in akwai lokaci zan karanto muku gaba ɗaya fatawa kaji ni ina yi tuni da an bani albashi sai na fidda zakka to da ka dai albashin ka ya kai nisabi sai ka yi zakka akar makalla kai da baka zakka to tunda baka yi sai ka fara yanzu tunda ka ji in kuma kana da wata fata wadda ta ce ka ci kuɗinka ka kai zakato ka je ka zauna a kanta mu ka bamu mu ta yi saboda na gamsu da dalilan da aka bayar akan wajabcin zakka a cikin albashi in dai albashinka ka haɗa na wata goma sha biyu ya kai nisabi to za ka yi zakka ya ce kuma yadda aka ce sai kuɗin ya shekara a wurin mutum waje sai ya shekara kashewa kake yi kuma albashin nan ba shi da tabbas domin akan yi watanni ko ma shekara ba a biya albashin ba wannan ya rage naka da kai da mai biyan naka yawwa ka ganye wata shida bai biya ka bara da ya tara ma sai ka buga ka fitar da zakka akar makalla ba komai ne sai ka taɓa jinsa yanzu kaga maganar zakka an tambaye ne shekara kusan goma ana tambaya ta akan yi wa kaza zakka ina cewa babu duk wanda ya tambaye ni sai ce ba a yi wa kaji zakka akwai wanda na san yana da kaza ta kusan miliyan ɗaya kuɗi gare shi ko kaza ka buga ta akan dubu ɗaya ɗaya ɗaya za kazar miliyan ɗaya nawa kenan kusan biliyan amma bai taɓa zakka ba kuma ya tambaye ni ma na ce kai yayi amma ina bincike ina bincike sai na tarar da maganganun malamai waɗanda suka nuna za a iya fitar da zakka a cikin kaji domin urudu tijara ne na karanta dalilin da suka kawo tsab na gamsu shikenan sai in gaya wanda iya da wanda bai daba ya aje min fatawa ta je abin da yake so to Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika to akwai masu ba da gudunmawa sadakoki da addu'o'i akwai kuɗi dubu ɗaya mutane suna ƙoƙari dubu ɗaya nan fa da yawa ce yanzu saboda halin da ake ciki ka ku ji cewa dubu ɗaya ta yi kaɗan ko ɗari biyu ko ɗari dubu ɗaya daga wani bawan Allah ya ce zai buɗe shagon ɗinki yake roƙon Allah ya sa masa albarka a ciki to Allah ya sa albarka ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce malam ƴan uwanmu aka kama su akan laifin kisan kai amma bincike ya nuna ba su aikata laifin ba kai ne mai binciken har ma an kama waɗanda suka aikata laifin har ma an kashe su amma an ƙi sakin 'yan uwan namu to wannan ku ya kamata a tsaya muku akwai lauyoyi ƙungiyoyi masu taimakawa waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi irin wannan ƙungiyoyin Islamic Lawyers Association din nan ko Muslim Lawyers Association ya kamata ku same su don su taimaka muku in dai suna da gaskiya a fidda su kuɗi ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce yana yawan yawan mafarki za a aikata sabon Allah da shi saboda haka yake ka dinga kwanta da zikiri da karatun Qur'ani kai shafi'i da wutiri zaka daina kuɗi naira ɗari daga wani ɗan uwa ya ce a saka ya sa kafin ramadana mai zuwa ta yi azumi a ɗakinta tare da miji na gari ba dama a naira ɗarin duka wato mace ce kenan ta ba da sadakar naira ɗari ta ce a yi mata addu'a kafin ramadana ya zagayo ta samu miji ahalus sunna malam mai ilimi mai tarbiyya mai sana'a to kuma a naira ɗari to Allah ya karba Allah ya sa haka fili 50 by 50 daga wata ‘yar uwa ta ce a gina makaranta ko masallaci fi sabilillahi masha Allah ta Allah ya baki lada Allah ya baki lada wannan ta yi bajinta 50 by 50 ta ce a gina makaranta ko masallaci ko dai wani abu na musulunci domin ta samu lada alkur'ani guda biyu daga wata ‘yar uwa Allah ya shiryar da ‘ya'yanta kuɗi ɗari biyu daga wani ‘yan uwa tana fama da ciwon zubar da jini take roƙon Allah iyaye mata to Allah iyaye malam ma'aikata ne a ƙarƙashin hukumar CSDP muke roƙon malam ya sa mu a cikin addu'o'i Allah ya farfado mana da hukumar ta ci gaba da aiki to Allah ya farfado da ita ta ci gaba da aiki wasu ‘yan uwa suka ce a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su gidajen kansu Allah ya ba ku gidajen kanku akwai masu roƙon addu'a akan harkokin kasuwancinsu da suka tsaya cif Allah ya gudanar da su ya kawo albarka da alheri a ciki malam da sauran yan uwa musulmi a taimaka mana Allahumma Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk batun tafiya Bauchi da dawowa garin menene ina ne garin bara a za a tsaya kuma a wani abin an dawo? da ya haibu ku gaya mana wannan ba to gobe akwai aiki kenan sai ku shirya za a je bauchi kuma an dawo za a ratse a wani gari bara wanda shi ma za a yi lacca ko a gaisa da mutane waɗanda ba samu damar zuwa bauchi ba wanda bai samu damar zuwa bauchi ba sai mu haɗu da shi a nan garin baraɗin ya jira mu a nan insha Allah za mu dawo daga bauchi Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya karɓi ayyukanmu ya kankare mana kurakuranmu ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu